الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد babun naumi fil masjidi babin da ya zo na yin bacci a cikin masallaci ya halatta ko bai halatta ba an fahimta? قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إهدى رجليه على الأخرى abin da ya ce babun naumi fil masjidi babin da ya zo na yin bacci a cikin masallaci ya halatta ko bai halatta ba ya dace ko bai dace ba to amma sai kawo ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid ya yi kwanciya yana kwanci a cikin masallaci ya ɗora kafarsa ɗaya a kan kafa ɗaya ɗin masu albarka to ina alakan wannan da unwan al-babi hadisin muttafaqun ala sihhati eh eh tunda ya kwanta zai me zai iya yiwuwa kuma ba zai yi ba lalle ne ya yiwu ba eh me mhm mana ba zancen kwanciya a cikin in ka gama karatu kai sallah ka gama ka zauna ka gaji ba za ka kishin gida ba ba za ka dogara ba duk ba wannan ake magana batun biyan bacci a cikin masallaci da ya kawo zai kawo nasu ce kawo an gama zon Allah yana kwance yana kallon sama haka ya ɗaura ɗaya kafarsa akan ɗaya kafar a masallaci to shi ne ake so istinbatin me ya hada wannan da bacci a masallaci da an ce an gama zuwa Allah yana bacci a masallaci na yi magana ta tare ba shi kenan ba an gan shi yana kwance a masallaci mustalqiyan al-istilqa ka kwanta kan gadon bayan ka kana kallon sama ba shi kenan ba to me ce ce alaka wannan da wannan hadisi da babi hadisin babi هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وروي عن ابن شهاب قال يتي أن رويته لغير ابن شهاب الله كرم سيدايتي كان ذلك من عمر وعثمان ما لا يحصى yace an sha ganin sayyidina Usman da sayyidina Umar suna kwance haka a cikin masallaci su da yawa قال الزهري وجاء الناس بأمر عظيم sa'annan kuma mutane su kawo wani al'amari mai girma mai kenan su hana haka kenan ko to sa'annan yace wa fihi dalilun ala jawazil ittika'i wal ittiba'i yace ya halata wannan hadisin na nuna cewa ya halatta mutum ya ke dogara akan wani ba cikin masallaci ko ya al ittiba ya kwanta wa anwa'il istiraha da duk wani halin da zaka yi ka huta cikin masallaci ka zauna ne ka kishi da ne ka dogara haka duk yadda aka yi suka ce ya halatta amma har yanzu ba a kawo hujjar bacci a cikin masallaci ba fil masjidi wa jawazaha fil baiti illa al inbita ya halatta a gida ya halatta a masallaci sai dai mutum ya kwanta ya yi rubda ciki shine aka ce an hana fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anhu saboda manzon Allah ya hana haka wa qala sai manzon Allah ce innaha dij'atu dij'atun yubghiduha Allah ai kwanciya ne da Allah baya so shikenan har yanzu babu maganan bacci ba an ga manzon Allah yana kwance a cikin masallaci to kwanciya kuma iri-iri ne ko ko a bar ya dama ko hagu ko akan gadon bayan ka kana kallon sama ko ya rubuta ciki duk kowanne ne sunan shi kwanciya ko to aka ce wanda aka gan shi yayi al-istilqa yayi to shine har yanzu ba mu fitar ba mu fitar da abinda ya hada shi da bacci ba eh saboda kwanciya far'un minan nau kwanciya hanya ce na yin bacci tunda an kwanta to me zai hana a yi bacci ba abinda zai hana a yi bacci ke da ko eh amma har yanzu ba ba abinda aka ce ko ba wanda ya fito ba wanda ya istinbati eh qultu wa qadru ya an jabirin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to har yanzu dai mazhabin malam mai littafi ya halatta a yi bacci cikin masallaci hujjan da ya kawo kenan mazhabinsa kenan an fahimta qultu wa qad ruya an jabirin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an an yarfa'a ar-rajulu ihda rijlaihi ala al-ukhra wa huwa mustalqin ala dhahrihi yace an rawaito manzo Allah ya hana cewa kada mutum ya kwanta yana kallon sama sa'an nan ya dauki ɗaya kafarsa ya dora akan ɗaya kafar kuma gashi an ce manzo Allah ya yi qultu sai ya ce maudi'un nahayi inda aka yi hani shine wallahu a'lam Allah shi an masani an yansiba rajulu rukubatahu fa ya'rida alaihi rijlahu al-ukhra wai abinda aka hana shine mutum mutum ya shimfi ya kwanta ya dora ɗaya kafansa akan ɗaya kafansa ba wando ko ko bai kinsa jikin shi ba sosai za a ga mai kenan za a ga al'aurarsa kenan ko فيعرض عليه رجله الأخرى ولا إزار عليه أو إزاره ضيق ينكشف ba kwarjallo ko kuwa rigar da yasa ko kwarjallin ko wani matsatse ne za ga al'aurar sa ma'ahu ma'ahu babu auratihi fa in kana al-izaru sabigan bi haythu la tabdu minhu auratuhu fala ba'sa amma in ya kinsa ya ashire yake ya kare komai da komai babu laifi mutum ya dora kansa akan daya ya yi kwance sa a masallaci ko a ina an fahimta قال أخبرنا عبد الواهر بن أحمد البليهي قال أخبرنا قال أخبرنا عبد أحمد ابن عبد الله المليهي النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في المسجد يتي أبلاي عمر يتي yana saurayi bai yi aure ba yana kwana a masallaci to yaya za a yi da wannan kenan kuma hadisin sahihi ne hadisin sahihi ne ya za a yi kenan ya yi mai ya yi mai an samu hujja to me yasa malam bai kawo shi ba sai da ya kawo zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kishin gide ya kwanta a masallaci ya ɗora ɗai kafa su kan kafa amma babu alama babu zancen bacci a ciki ya aka yi eh aikin me da ai farko ana kafa hujja ne da abinda manzon Allah ya faɗa ko da abinda manzon Allah ya yi ko to shine malam bai kawo wannan farko ba sai ya kawo kissan manzon Allah ya kwanta a cikin masallaci to uhu eh wannan ai ba zai zama hujja ba wai kwanciya kwanciya halacci ne ko to wai in yayi bacci ya koyi kwanciya din sai ta yi yayi bacci to me ya kawo hukuncin bacci kuma a cikin wannan wajen eh har yanzu ne ba a fitar da abin ba ko eh eh ai ya faɗa ba zanci sauyi ba ne al'ainu wuka usai wai idau shi idanu suke ɗaure da abin nan izana matil ainan in talakar wuka faman nama faliyata wadda in ai bacci ɗaurin ya kwance kenan shi sa akan haka wanda ya bacci ya tashi ya yi alwala to ina alaka kenan ba alaka ko? to mara koma wurin littafi ko in ka taba wani wuri sai duk ya gudu eh sai ya fi shekara ya kusa shekara ashirin sai da na sai kwamfuta sun yi su guda nawa yaro zo ka koya min da ya zo ba za mu shirya ba kowa ya zo ya gwada sai ce ba zai yi ba ba zai yi ba kuma sai ya ɗauki abin ya tafi قال أخبرنا عبد الواحد بن آمد المليهي أليس كذلك؟ أه؟ وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد وإن سمعنا ما يسوي سسوشي زاء إيا بجي أتكي مسلاتي وقال ابن عباس عبد الله بن عباس يتي لا تتخذوه مبيتا ومقيلا kada kusa ya zamo wajen baccinka kenan ko da daddare ko da rana amma in ta kama ya kama larura ya kama ko ba da za a iya yi babu laifi amma ka mai da shi wajen baccinka wa zahaba qaumun ila hadha wayan su malamai suka faɗi haka cewa ba za ka bari da masallaci wajen baccinka ba to amma ka zo kana jiran sallah gegedi ya zo bacci ai ba za ce kai laifi ba ko babu karahiyatil muzaqi fil masjidi wa nahwi al qibla babin da ya zo na an hana mutum ya yi tufi a cikin masallaci ko ya tufar da yawo ko kaki ko majina a cikin masallaci balle alkibila a bangaren alkibila qala akhbarana abu wahid ibn ahmad al-malihi qala akhbarana abu muhammadin abdurrahman ibn abi shuraihin qala akhbarana abu al-qasim abdullah ibn muhammad ibn abd al-aziz al-baghawi qala hadathana ali ibn al-ja'd qala hadathana shuba عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي البزاق في المسجد خطيئة ينتو في كوكاكي أتكي مسلاجي ليفيني وكفارتها دفنها كفارا وانا ليفين كبني وانا كاكي كما يبيك ساكا زبا كوكا كغوجي وانا هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم عن شعبة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي أوانا عن قتادة قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجويه زنجويه قال حدثنا أبو النعمان السدوسي قال حدثني المهدي ابن ميمون قال حدثنا واسل مولى أبي أيينة عن يحيى بن أقيل عن يحيى بن عمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر رضي الله عنه يتي منزق الله صلى الله عليه وسلم يتي أردت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها an bijiro min da ayyukan al'ummata kyawawa da marasa kyau fawajattu fi mahasini amaliha al'adha yumatu an tariki sai naga cikin kyawawan ayyukan al'ummata mutum yana tafiya a hanya ya ga abin da zai cutar da bawan Allah ya dauka ya wawajattu fi masawi amaliha na samu kuma a cikin munanan ayyukansu menene aiki yafi wanda yafi muni النخاع تكون في المسجد لا تدفن مسلم يا رواج ma'ana kaki ko tofi ko masallaci a yi a mas- a yi tofi a masallaci a kan je- bangon masallaci ko alkibla ko ne a rasa wanda zai kankare ko ya share ko ya nemi kasa ya rufe ya ce babban laifi ne saboda babu tsafta ai kazanta kenan kuma masallaci ɗakin Allah ne kai da kanka ka duba ka gani a ɗakinka ba za ka yadda ka yi wannan ba kana da komai za ka sashe ka je ka zubar ba za ka yi shi a cikin ɗaki ka baka ce ga tiles ga darduma ga menene da menene ko ko yawu za ka yi sai dai ka zuba cikin tsumma ka fita ko ka je ka zuba a a waje ba haka bane ba to yaya za ka yi haka a cikin ɗakin Allah abinda aka ce ma in ka ci tafarnuwa ko albasa kada ka shigo masallaci don kada ka cutar da bayan Allah to ya me zai sa kuma ka shigo cikin masallaci kai sata me zai sa ka shigo cikin masallaci kai barna me zai sa me zai sa ka shigo cikin masallaci ka- duk abin da ake so shine a tsaftace ɗakin Allah an fahimta in ka gina gidanka za ka kashe kudi ka gyara komai har ban ɗakin da larura ke sa a shiga kudin da kake kashe masa a ciki kake kashe ma wannan ban ɗaki don Allah ana kashe ma masallaci wannan kudin wa ya ce ina waye kai ka faɗa ka tarba gina gida ne kai ɗaɓan ɗaki da za ka yi wurin larura za ka kai yadda ake kulawa da tiles da feshi da ku- menene da menene ɗakin allah kana kula da ɗakin allah haka ba abin da ya ma zafi sai ka zo ka lalata abu ka shiga inda ake alwala ka zo ka barnata inda za a yi alwala aka a tashi a shiga masallaci sai kai ka zo ka sona wajen ka yi fitsari wace irin rayuwa ke eh me to wannan matsala ce mai wahala kowa zai iya fassara ta da yadda yake so idan muka dawo daga Sa'u- mas- daga madina masallacin nan duk AC mukayyaf AC aka sassaka a ciki duk abin da ke cikin kokolo mu shi muke son mu yi a gyara masallaci a sa AC a sa duba wajen alwala da ake yi wani ibu gwamnati malar aika mai da wajen alwala kamar dubai to mu ba za mu mutunta kanmu ba ba mutane ba ne ba mu me yasa suka ce wa mata yatimmul bunyanu anta tabni wa ghayruka yahdimu yaushe gini zai cika kai kana gina wani na rusawa wani shi abin da yake zai inda ake alwala aka yi ma inda za ka yi tsarki aka ce nan alwala za a yi sai zo wajen alwalan ya fi tsari to ya za ka yi da shi to saudiya sun yi masallacin alharmai ne makka da madina su sun sha wahala haka sai suka magance shekaru talatin arba'in baya za ka je ga da mutum ya zo daga daga afirka ko asia ko- da ya zo yana yin ma- an- masallaci shi a tsawata mishi a tsawata mishi da suka yi suka gaci suka ga abin ba zai magantu ba sai suka canza tsari duk abin da kake yi suna kallo ga kana gamawa sai su zo su wanke su share gaban kan idonka ba za su ce ma sannu ba za su ce ma dan me ba ya zo da ruwa da tsumma da meye da menene kana gamawa aikin shi ne ya share wurin ya wanke kana gama sai ga kuma wajen ya canza an gyara an dona at-ta'limu bil fi'li kenan ko ya fi at-ta'limu bil qawl amma da ayi ta fama ayi ta tsawa ayi ta tsawa haji ya haji ya kaza kaza kaza ina kana gama fada da wannan wani kuma zai zo to kaga wadan dambe kenan ko ba haka bane ba to kowa in ai musu tarbiya ne haka aka yi musu training akan haka yanzu ma'aikatan ne da yawa in ka zo duk abin da kake suna kallon ka ne ba mai ce maka dan me kana gama sai a wanke wurin a share sauka lafiya ba a sani ba ko gobe kuma za ka yi ko gobe za ka yi hankali ko ba za ka yi hankali ba هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن شيبان ابن فروخ عن مهدي بن ميمون قلت وفي الحديث يتي أتكين حديث إن المسجد لا ينزوي من النخاعة كما تنزوي الجلدة في الن- في النار وأن حديث ضعيف يعني. أي ينضم ويقبض قيل أراد أهل المسجد وهم الملائكة yace ai mala'iku da ke cikin masallaci da sun ga an yi nuka an yi kaki ko tofi an yi rashin tsafta sai ga sun kakkame ba sa son su kusa da wajen wannan hadisin da'ifi ne قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزي الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها يتي هذا ما سيتمي حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan daraja da Allah ya ba Abu Huraira ka zo kana so ka raba shi da ita haza ma haddathana Abu Huraira an Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa zakara ahadisa ya fadi wannan hadisi ya fadi wannan hadisi a cikin hadisan da ya karanta minha wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza qama ahadukum ila salati in ɗayan ku ya tashi yana sallah fala yabsuq amamahu kada ya tofi gaban shi fa innahu yunaji Allah ma dama fi musallahu ai kana ganawa da Allah kenan in ka tofa yawo a gurin makamunan ladabi kenan wala an yaminihi kada kuma ya tofa yawo a bariyar damansa fa inna an yaminihi malakan saboda bariyar dama ɗinka akwai mala'ika walakin liyabsuq an shimalihi sai dai ka tufa a ƙaryar hagu ka kuma karkashin kafarka au ta ta rijlihi fayadfinaha ko kai tofi karkashin kafarka sai ka ja kasa ka rufe shikenan mas'alar ta ta warke kenan hadha hadithun sahihun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muhammadun an isaq bin nasr an abd arrazzaq wa akhrajahu muslim min turuq an abi hurairah قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخارقي قال أخبرنا أبو الحسن التيصفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في, في القبلة وي منظر الله ياغتو في كو ياون كو ماجنا كو ياو القبلة fashakka zalika alaihi sai abin bai yi manzon Allah dadi ba har suka gane a fuskarsa hatta ru'iya fi wajhihi fa qama fa hakkahu bi yadihi sai je share ya to ya dauki abu share wannan abu wa qala sai ce inna ahadakum idza qama fi salatihi in dayan ku mai tsaya yana sallah fa innahu yunaji rabbahu fa innahu tabbas shi yana ganawa da ubangijinsa kenan أو إن ربه بينه وبين القبلة فإنه يناجي ربه ما معنى إن متن يتاشي أنا صلى تبس ينا قال أنا أبنجي صلى ها ها ina ma'ana yana ganawa da ubangijinsa ma'ana ubangijinsa da shaurare shi kenan ina ma'anar munajati ina fada ma kana ji kana fada min ina ji ba haka bane ba to me yasa kullum ana addu'a kuma kullum masifin karuwa suke fa innahu yunaji rabbahu tabbas yana ganawa da ubangijinsa kuma yana roƙon abin da yake roƙa kuma yana faɗa cikin fatiha da cikin karatun alkur'ani da cikin tahiyya kafin ya sallama to yaya matsalolin suke kara rikicewa me yasa eh sharuɗan karban addu'a su ne ba su cika ba to waɗanne ne sharuɗan wanne ne bai cika ba a ciki eh ma'ana da bakin da kake ba da zuciyarka ba kenan kuma Allah me yake kallo to me ya haifar da wannan me yasa eh rashin rashin natsuwa me ya haifar da rashin natsuwa eh me ya haifar da rashin natsuwa eh san duniya au inna rabbahu bainahu wa bainal qibla fala yabzuqanna ahadukum fi qiblatihi kada ɗaya yayi tofi ko kaki ya tofa al-qibla walakin an yasarihi aw tahta qadamihi sai a barar hagu ko ko karkashin kafarsa ta hagu qala thumma akhadha tarafan ridaihi fa basaka fihi sa'annan shi ya cire tufarsa haka shi ya ce ga abin da za ka yi ko ka tufa kai ka tufa kansa ko kai ka murza haka shi kenan ya shiga cikin riga an fahimta sun marar da ba zahu alabadin wakala au ya fi'ala haka za haka yi da ya tufa shi kenan ko ya haka shi kenan eh eh a jihun gaba ba haushe wanne ne a jihun gaba a wajen shi a ba haiba a jihun gaba kenan wannan a jihun jamfa kenan jamfa kuma ciki take a jihun ba haushe nan to ba haushe yana da wata riga jima da babbar riga wace riga ba haushe gade babbar riga rigu na wajen ba haushe kwano da linzami malum malum aska biyu wundiya duk wani abin da ka gani daga baya zamani ne ya kawo shi wado da linzami malum-malum yanzu ba kowa ya san malum-malum ba aska biyu sai wundiya an san wundiya ai to rigunan da ba haushe sani to daga baya kuma rayuwa tana ta zuwa ana samun samfuri samfuri shine aka kakkawa su abubuwa har aka zo rigan ma in an yi ta hardihun da ba haushe ke sai a ɗinki ba hardihun eh ai ba nan ake sa kudi ba ya taso daga juma'a masallacin juma'a ya ga karas ya ga lata ya ga menene shi sai ya saka ya kai ma jikokin shi ya ga ɗaɗa eh eh sai sai ya saka ya kai kuma ta magani ba haka ne ka ta magani ne ke ai an daina wannan yayin ke ka eh sai ya saka ya ce yana zuwa gida jikoki su zo su tarbe shi cire mawa da cire mawa ne ke yanzu duk wa'annan ma'anan babu sufa shi yasa zumunci ya kare duk wa'annan ma'anan babu su eh هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن مالك ابن إسماعيل عن زهير عن حميد قوله أو إن ربه بينه وبين القبلة معناه ma'anar wannan magana annahu yaqsidu rabbahu bitawajjuhi ila alqibla wa ya nafi ubangijinsa da ya fuskanci alqibla fa yasiru bitaqdir kana maqsudahu bainahu wa bain alqibla ay abin tsakanin shi abin da yake nufi kenan ubangiji tsakanin shi da ubangijinsa fa amara an nusala an tusala tilka aljihatu an albuzaq wai in za ka yi sallah kana kallon alkibla ko dai Allah yana gabanka ko yana bayanka wanne ne ya aka ce yana alkibla sai sa aka ce ka fuskanci alkibla an fahimta baya nuna cewa wai abu kana wani wuri ko kana inda Allah baya nan a'a an fahimta qawluhu wala an yaminihi fa inna an yaminihi malakan ko kada ka yi tofi ta bangaren damanka saboda akwai mala'ika wajen fa'in kana an yasarihi ahadun lam yabzuk an yasarihi wai in akwai wani ma mutum bangaren hagunka kada ka tofa biyawu a wajen aizan walakin ta ta kadamihi aufi saubihi sai dai ya tofa karkashin kafarsa ya darji kafar ko ko a'a fi saubihi kai haka ka tofa ka murza shi kenan ya wuce an gama kenan ba wanda zai gani ba wanda zai cutu kai kuma ka rabu da shi ka samu lafiya eh eh ai me ba ya shi bane to abin ne dai ba ya shi bane dafa eh tsakuwa ne eh ha suka sa tayas da da zuma ka je ka tofa musu yayo ai قال أخبرنا أحمد بن عبد الله صالحي قال أخبرنا أبو عمر بكر ابن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا الحسين ابن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بزق أحدكم فلا يبزق بين يديه in mutum zai kaki ko tofi kada ya yi gaban shi wala an yaminihi kada ya yi damansa wal yabzuk an shimalihi in ba kowa ɓaryan hagu ya tofa ɓaryan hagu aw ta ta kadamihi al yusra ko karkashin kafarsa ta hagu sahihun wa akhbarana ahmad ibn abdullah salihi قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الدوسي قال حدثنا عبد الرحيم ابن منيب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن همين بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري منظم الله صلى الله عليه وسلم أبصر في قبلة المسجد نخامة منظم الله يغتو في كوما جناكو يو القبلة مسلاتي فحكها بعصا بحصات سيدوكي دوسي يشاري ثم نهى أن يبسك الرجل بين يديه sa'annan sai ya hani kada mutum ya yi tofi gaban shi wa an yamini kada ya tofi a damansa wa qala yabsuk an yasarihi aw tahta qadamihi al-yusra in ba mutum hagunka to she ka tofa a waje ko ko karkashin kafanka ta hagu هذا حديث صحيح أخرجه أخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان ابن أيينة وإن التربية مسلمين me yasa aka ce karka tufa a damanka akwai wa mala'ika hagunka kuma in akwai mutum a ce saboda kada ka cutar da shi kada ka yi tofi ka cutar da shi ba wai tofin ya taba shi ba a ya gama tofin ba shi da kyau duk abin da zai sa musulmi ya cuci musulmi ko mutum ya cuci mutum shari'a musulunci ta hana babu abin da shari'a take nema a gare ka ka zauna lafiya kowa ya zauna lafiya tare da kai kai ka zauna lafiya da mutane mutane su zauna lafiya da kai to ya aka yi al'amarin ya canza هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان بن عيينة قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاكا على ج... في جدار القبلة منذ الله يقتل في أكن أكن آه بن القبلة فحكه شيكا كري ثم أقبل على الناس فقال سأنا يفسكنت وجه متاني سيتي إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى kada ka tofa gabanka kai ladabi Allah madauki sarki na kake kuma ladabi hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu Muhammadun an Abdullah bin Yusuf wa akhrajahu Muslimun an Yahya bin Yahya kilahuma am Malik babu man akala thawma fala yaqrab almasjida babin da ya zo na in mutum ya ci tafarnuwa fala ya rabul masjida wai kada ya kusanci masallaci ma tare cewa tafarnuwa din nan abinci ne ko kuma ya halatta a ci haka albasa abinci ya halatta a ci su ko abinci ce ko abinci ne ko ya halatta a ci ko to amma aka ce in ka ci karka kusanci masallaci saboda me saboda warin tafarnuwa yana cutar da dan adam wai kada ka cuci dan adam to me kawo yanzu komai za a yi a cutar da ɗan adam me yasa eh me yasa eh ina zalincin ya fito sai ka ce a'a har yanzu dokar tana nan kai ne baka fahimci wane ne ɗan adam ba ba haka bane ba Najeriya waye dan adam eh wannan abubuwa zai za a yi a wajen su ba zai yi ba dan adam su ne masu mulki ofishin shugaban kasa shugaban majalisa shugaban sanata ministoci gwamnoni sarakuna to waɗannan su ne ɗan adam a rayuwar Najeriya komai nasu ake kulawa komai ana gina shi ne akan rayuwarsu talaka kuma fa ya je ya san yadda yadda zai makan shi ko menene zai wannan ba shi cikin lissafin su ba za su iya ba za su iya sa wannan cikin lissafin su ba har abada to shi yasa a zauna lafiya in ba ka ba dubai yadda ake taima mutane ana yi ma dan adam shekaru goma sha biyar war haka waye taba tunanin za a zo a yi dan adam haka arewa eh wa ya taba tsammanin za mace na da daraja a lokacin duka amma yanzu dubayin da ake yi a ce a katsina a ce zamfara a ce me ya haka me ya faru haka ba sa jin tsoron Allah ba sa jin ganin cewa Allah zai kama su waɗansu kasashen arna da suke batura kuskure kaɗan bai kai ɗaya bisa dubun wannan ba zai ce ya sauka kan mulki saboda mai saboda ya kasa ba zai iya ba yana rike da an mutane sun cutu ba haka ba ne ba to me yasa wannan baya yi wa yanzu eh san mulki ina mulki yake wa'iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira mulkin shekara hudu ko shekara takwas ka sauka kuma ka zama ne duk sa'an da ka kwallafa makan ranka son mulki to ka wahal da rayuwarka ka samu yadda kake so zai shige so biyu ne shekara takwas to sai ka yi shekara takwas ka gama sauranka kuma shekaru nawa ka mutu to lokacin kuma menene yaya za ka yi kana neman wannan sai kai kana neman sai ayi da kai kai da hutu ba za ka tafi Allah ba zai sa ba zai banka ka huta ba saboda ka dogara kan mulki ko kan kuɗi in Allah gara ma ya dora ma wahala ko kan me kana da mulki zai iya wahal da kai da kuɗi zai iya wahal da kai an fahimta to ya yaushe za a ce ga talakawa na karkashin ka suna wahala kai kana jin daɗi ka tsammanin wai jin daɗi kenan su ka fi karfi fa ba ka fi karfin wanda ya hana ka zalunce su ba wa ya hana ka zalunce su wallahi ba ka fi karfin shi ba ran da ya tashi kama ka za ka yi mamaki wallahi tun daga duniya ma ba sai ba sai an je lahira ba fa to shi yasa sai a ji tsoron Allah al'amari ana kula ne me yake gudana ne a cikin birni me yake gudana ne a kasar me yake gudana ya za a yi ce gashi nan dai rayuwa ta ta tasgare ta yi tasgaro ta ki tafiya ta ki ci gaba mata sun rasa maza zaurawa ba maza buduroi ba maza me ya jami'a kaza kaza ba maza to ya za a yi a ɗan rage musu matsala shi ke a yi shimfida musu yanayi da za su iya zama gida tana cikin gida ta kulle talabijin tana kallo shaka za ka ce an kara wutar lantarki ba za ta yi zama tana kallo ba a tashi a dima ma abinci a ci aka ce an kara kudin iskan gas ba halin a ci abinci yadda ake so kenan nan takura nan takura nan takura to yaya za ta yi an sa ta cikin wani hali kenan to sa'an nan rayuwa ta talaka na shan wahala ba za ka iya ba sai ka ce gaskiya ba za ka iya ba to ba za bar mu ɗau matakan da za mu hana wannan a daina cin kasuwa a daina yin kaza a daina yin kaza in aka daina cin kasuwar sati sati suwa kuma bai kira ka yi an takura mawa kuma Allah ce kai la ya kuna dulatan bainal agniya imin dukiyar da tana hannunku tana ta kai kawo talaka ne ake ta kafa madoka kuma shi yake shan wahala shi yake kwana yunwa duk dauka in za a yi shi daukar take duka amma su manyan ba abin da ya hada su da doka ba abin da ya hada su da doka za ka yi komai in kana da kuɗi za ka yi komai ka kwana lafiya ba haka ba ne ba har aka bar talakawa su ma suka zo suka rudi kamar ba su cikin hankalinsu mutane na fashi da makami ko suna kame kame in kun kama su kushe kukunta su amma za a kawo su cikin talabijin kai mai kai sata mai kai kidnapping kai dan kai dan kidnapping a a mutum gaban shi gadi ya fadi ko menene da menene to me za yi da shi me za yi mishi karshe me za yi mishi waye zai kashe shi sake shi za a yi da kuka kama nawa aka ba kuka sake miliyan biyar nawa aka baka ciki dubu dari to miliyan biyar ta shiga a jihuwa eh ta shiga jihun zuwa eh ashe ganganci yake yi wallahi ganganci yake yi an san yaya za a yi قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن محمد بن معقل الميداني قال أخبرنا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي من الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أكل, من أكل هذه الشجرة wanda ya ci wannan bishiyar fara da farnuwa kenan ya'ani asum fala yu'zina fi masjidina kada ya cutar da mu a cikin masallacin mu ya cutar da mu da me da warin da farnuwa kuma da farnuwa abinci da ya halatta a ciko to ina ga wanda zai zo da warin hamata kuma ya zo da riga ɗan shara haka ga hamatan shi waje ina ga 'yan adedita yana jan adedita daga shi sai gajeren wando sai yar shara hamatan shi waje matan mutane na shiga mutane na shiga suna jin wari me yasa ba za ba za a tarbiyyantar da wa'annan ba هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق وأخرجاه من طرق عن أنس وابن عمر وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة المنتنة دون ديتوانا بشير ميدوي فلا يقربن مسجدنا كذا يكسنش مسلاتهم فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس saboda mala'iku na cutuwa da abin da ɗan adam ke cutuwa da shi mana ɗan adam baya so ya ji warin hamata baya so ya ji warin tafarnuwa baya so ya ji warin baki an fahimta to shi yasa an ka shigo da warin baki a masallaci ko ka shigo da zarni da menene da menene kana cutar musulmai kenan mala'iku ma na cutuwa zai yaushe bukatar ka za ta biya yaushe za ka cimma nasara qultu ja'ala thuma min ash-shajara wash-shajaru inda al-amma wai an ce tafarnuwa shajara bishiya ce abinda aka sani kuma ake ce ma bishiya shine malahu saqun wa absanun wa ma la yaqumu ala saqin fa huwa najm wai wanda ke tsaye da kafafunsa shine ake ce ma bishiya kaman bishiyo daga gani amma wanda suke kayan rafi da suke suke shimfida a kasa najmun ake kiransu qala allah subhanahu wa ta'ala wan najmu id wan najmu wash-shajaru yasjudani ai kaga an raba su kenan ko wa haqiqatul lugha yace haqiqanin lugha anna ma yabqa asluhu fil ardi يخلف إذا قطع وينبت في الصيف ما ي... ما يبس في الشتاء فهو شجر yace abin da ake ce ma bishiya itace kenan ko a tsaye shi ne abin da asalin shi ke saura a kasa yukhlifu idza quti'a in aka yanke kuma zai sake tsirowa wayan butu fi saifi ma yaibisu fi shita'i ya fitar da abin da lokacin zafi a lokacin sanyi kaga duk wa'annan abubuwa sun fi sun tattafi wa huwa shajarun to shi ake ce ma bishiya fal qutnu shajarun akan haka auduga bishiya ce li'annahu yabqa sinina fi ba'd al-buldan wa yana yana rayu yana rayuwa shekaru da yawa wa kadhalika al-bazinjan haka kuma al-bazinjan wa ma la yabqa lahu aslun ينبت بعد ما ييبس وهو نجم كاليقطين والريحان وفي اليمين وفي اليمن يراءى ما يتعرف العامة قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله بن عيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد ابن أفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلسل بالزعم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا yace yana riya cewa manzo Allah ce duk wanda ya ci albasa ko kuwa tafarnuwa ya nisace mu aw qala falyatazil masjidana ko cewa ya nisaci masallaci masallatan mu masjidana masallacinmu au liyaqudu fi baitihi ko ya zauna gidansa wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi qidrin fihi khudarun fa wajada laha rihan yace an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh, akushi ko kwano ko daro ko abinci mazubin abinci kayan kayan kayan rafi kenan sai ya ji karnin abin nan ciki fasa'ala sai ya tambaya ce shi menene wannan fa ukhbira bima fihi min al-buquli sai aka ce ai kaza kaza kaza ke ciki fa qala qarribuha ila ba'd ashabi sai ce ku ba waɗannan ko ku- ku mika ma waɗannan kana ma'ahu falamma ra'ahu kariha da suka ga bai ci ba sai kariha aklaha qala kul da suka ga ya bai ci ba sai ce ku ci fa inni unaji man la tunaji ku ku ci babu laifi aini ina ganawa da wanda ba ku ganawa da shi هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن هرملة عن ابن وهب ويروى أتي ببدر فيه خضر أي بطبق شبه بالبدر في استدارته وأنكر الطبق faranti da abinci ciki aka ce badar aka kamanta shi da badar saboda shi ma kewaye yake kamar yadda badar ɗin wata ya cika kewaye yake kultu sai ya ce adda ba'adu ahalil ilmi malamai waɗansu malamai sun ɗauka cewa sun ɗauki cewa akla thumi min al'azari lati tubiu takhallufa anil jama'a saboda waɗannan hadisai sai su malamai suka ce to in mutum ya ci tafarnuwa to yana da uzuri ha- yana da uzuri da zai sallah gida ba sai ya zo masallaci ba in yi sallah gida bai zo masallaci ba ba shi da laifi kalmatari wa nahwi kaman yadda mm, za a yi ruwa mutum ana ruwa mutum ba zai iya fita ba ba shi da laifi walaysa kazalika sai malai ce ba haka bane to menene bal innama ama innama amruhu bi itizal al masjid zajran lahu an tadawulihi halata yahtaju fiha ila huduril jamaa yace a a ba haka bane me to me yasa manzon Allah ya hana yace tsawatarwa manzon Allah ke yi ga wanda duk yake shirin zuwa masallaci kusan lokacin da za shi masallaci kar ya ci wayannan abubuwa ba yana ba da izini mutum ya ci abincin ya zauna gida bai sallah ya ki sallah bane ai sai kowa ya ajiye ta tafarnuwa ya ta ci ya ce ba zai je masallaci ba kenan ko likai la ya ta'azzabihi ahlul masjid ya kai lokaci ya cika lokaci ya cika Mm. Sure. ya? eh? babu me? su me? wai turare a'a ana magana ne kan abu mai ƙarni ko mai wari ko mai zarni ko mai bashi ko mai doyi ko mai hamami ko mai gunus an fahimta duk yaren duniya ba wanda ya yarwata wannan magana kamar bahaushe sun kai guda bakwai a waje amma duk yaren duniya kanshi da wari kanshi da wari to shi bahaushe wajen shi warin ma iri-iri ne wannan yana wari wannan yana karni wannan yana zarni wannan yana bashi wannan yana doyi wannan yana hamami wannan yana gonus wannan yana tsami kuma kowanne kowanne a wajen bahaushe in ka biya za ka ji shi haka yake to me yasa yanzu ba a rarrabewa saboda kowa yanzu waje girma waɗanda suka girma gida sai ga da gogon ka ta ya nake jin bashi bashi haka ya nake jin zarri zarri haka ya nake jin tsami haka bayan hannan to yanzu kowa waje yake rayuwa yaushe za ka samu sanin waɗannan ba za ka samu sanin waɗannan ba an fahimta to shi sa ana magana ne ka abin da zai cutar sai ce to turare mai ƙarfi kuma fa eh sai me turare mai karni zai shiga mai karfi kanshi ne amma kanshin ya yi karfi da yawa To in zai eh a ba za a shi ba da karfi yake shigarwa ba zai shi karfi yake shigar da shi sai a duba a gani zai cutu mutane za su cutu saboda mai wari din da doyi din cutan ake kallo to shi yasa turare in zai cutar wani turaren kana jin kashin shi kanka ya fara abin da to sai a dan sa kaɗan kenan ko اللهم اجعلنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
ta yi gadama wannan gaba ta yi gadama wannan abin ta saba lokaci ya gaba da lokaci ya gaba da zan zo mana zan zo kasatan